نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا goma ga watan hudu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a darasin littafin a tajiridi sarihu li hadisi li jami'in sahih littafin da babban malamin a shek ahmad ibn abdulatif azabiri ya yi ikhtisarin shi allah subhanahu wata'ala ya mushi jin kai da rama allah albarkaci abinda za mu ji a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu muna a kitab shine kitabu na azaka za mu ci gaba da karatu daga hadisi na 727 yana karkashin babu zakatu da ghanami baban da zai bayyana mana yanda ake fitar da zakata awakai da tumakai awakai da tumakai kenan kananan dabbobi wanda mun ji yana daga dukiyar da yake wajibi a fitar mata da zakka shine dukiya ta dabbobi dukiya ta dabbobi a lokacin da mutum ya mallaki wani gwargwado kuma sannan ya zamanto wannan gwargwado ya shekara ko kuma dukiya ta kudi ko kuma abin da ya shahi kudi ko kuma abin da ya shahi kayan gona ko kuma abin da ya shahi abubuwan da ake tonawa na daga ma'adinai duka waɗannan da akwai haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin su sai dai kaifiyar yadda ake ba da zakka gwargwadon yadda ake ba da zakka wannan sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ita ce ta yi bayani dalla dalla amma wajibcin zakkan wannan ya zo cikin alkur'ani ɗaya ce daga cikin rukunai na addinin musulunci waɗanda suke guda biyar daga ciki kenan da akwai zakka amma ya za a hudda a wani lokaci ake huddawa gwargwadon nawa za a bada wannan bangaren sunna ne shi yasa zamu ga waɗanda suke ganin wadatuwa da sunna kamar za su iya wadatuwa da sunna ta yanda za su wadatu da qur'ani ba sai sun yi aiki da sunna ba zamu ga irin wannan kusakuran a tattare da su babu zakatul ghanam wa anhu radiyallahu anhu anna ababakr radiyallahu anhu kataba lahu hadha alkitab lamma wajjahu ila al-bahrain وعنه شين أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق للي أبو بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب يا رب تاما أنس بن مالك ألا قاري الرأى قريشي وأن انتكر دع لما وجهه إلى البحرين lokacin da ya fuskantar da shi aika shi zuwa Bahrain a matsayin amilin da zai je shi ya tattaro zakka wannan yana nuna mana yanda magabata suka zamanto sun shamile dukkanin ababe su ne malaman al'umma su ne kuma wakilan al'umma ɓangaren duniyarsu abinda magabata suke kallo shine duk wanda za ka yarda da shi matsayin jagora a ɓangaren abin da ya shahi layara domin babu aula ɓangaren duniya raba addini da daula raba addini da daula wannan ba musulunci ba ne musulunci game yake duk gaba ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo na al'umma kuma shine jagora al'umma sai dai na bakar shine malamin al'umma kuma sannan shine khalifa na manzara sassan jagoran al'umma shi yasa a daula ta musulunci zaka samu khalifa shine malami babu wanda ya kai sayyidina bakar ilimi sannan kuma babu wanda ya kai shi bangaren gudanarwa shine jagora wannan ne ma yasa sahabbai gabaki daya suka yi ittifaqi akan jagorantar da shi in har mutum ya iya jagorantar mutane addinin su domin babu aula jagorance su a duniyarsu lokacin da aka fara samun matsala da kuma samun intikasan al'amurra lokacin da aka dinga cirewa masu addini daga al'amurra na daula ya zamanto an ɗauki tsari na latiniya tsari wanda yake kawai wanda yake na almaniya yanda za a raba daula da addini babu alaka tsakanin daula da kuma abin da yake addini wannan sabanin karantar addini shi yasa zaka ga diyawa sai su dinga ga ai ya kamata mai addini ba ruwan shi da kaza wannan kuskure ne saboda haka kenan dole ya zamanto addinin musulunci addini ne daula ce sannan kuma mu'amala ce duk ya haɗe kowane abu gabaki da shi yasa ba a yarda ba ka yarda da wani abin ka bar wani abin afatu'minuna bi ba'd alkitabi takfuruna bi ba'd to duk lokacin da zaka raba daula da addini to dole kuma sai ka samu matsaloli daban-daban ko matsalolin da za su faru daga cikin gida kamar misali matsalolin da suka shafi ta'addanci suka shafi fashi da makami zubar da jini da dukkanin ababe ko kuma ka samu kenan a samu isari saboda shi musulunci shi ya zo da adalci shi kuma duk inda adalci yake to wannan adalcin sunan shi musulunci kenan sai ya tura Anas bin Malik kaga Anas yana daga cikin al-muqsiruna sannan kuma gashi an tura shi a matsayin amilin da zai tattaro wannan dukiya ta zakka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajabta irin su sai na Abu Hurairah irin abin nan waje abin da ya shafi baitul mali to kaga yanzu aka wakilta mai tsoron Allah mai tsantseni wanda ya san cewa la tazur qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yas'al an arba'in sai zaman to shi aka sa a matsayin ture zore kake ga zai saci kudin mutane sai aka sa ministan kuɗi mai tsoron Allah wanda ya san menene amana kana ga zai saci kuɗin mutane to amma ya aka ga wanda ma bai ma san in ka tambaye shi wai a musulunci me matsayin amana bai iya ce maka ba amana ko farilla ce ko kaza ce bai ma san ba me matsayin me ma matsayin amana a musulunci wanda ya ci amana me makomar shi a duniya da lahira to kake ga abubuwa za su tafi kaga shi ya maida ya zamanto amana maganama ta zamanto ganima kici saboda haka lamma wajahu ila al-bahrain bahrain ba wannan bahrain sai ubace ba bismillahir rahmanir rahim wannan kuma yana nuna maka asalin rubuta sunna wannan kuma tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a zamanin tabi'ai bane mafarin shi tushen asalin rubuta hadisan manzala salsalam wannan da sanin manzala salsalam ne aka yi shi yasa nan sarasan da kan she umarni da rubuta sunna kaga lokacin da ya kutuba abu shahin ya tambaya ce ya rasulullah uktub li hada saboda ya min tsawo ba zai iya harraciya ba ragowar sahabbai da an faɗi suna harracewa waɗanda musamman suka saba zama wajen sun manzala salsalam to amma wanda suke baki kaga kwanyarsu ba ta saba kiyaye abu ba misali ɗaliban ilimin da ya saba jin hadisi ɗaya biyu kalma kaza da wuya ka faɗa abu ya ce kamar yadda ka mushi so da dama kalmomin sun mai amma wanda zai fara zuwa ya zamna misali majalis kaga dole da wahala iya harrace wannan to shi ma haka wannan bawan Allah Abu Shahin sai ya nemi a rubuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktubu li Abi Shahin a rubuta ma Abu Sha kamar Amr bin al-As wanda sayyidina Abu Huraira ce ba wanda ya fi ni yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa Amr bin al-As fa innahu kana yaktubu shi ya zamanto yana rubutawa to sahabbai suka rubuta wannan ko manzala sassan yana sane wannan daga baya kenan wancan kuma na cewa man ka shi a falyam hau wanda ya rubuta na abin shahi kenan farkon lamari ne shi yasa su ma zamanin sahabbai ya zamanto duk ana rubutawa bismillahir rahmanir rahim ya rubuta da suna Allah wannan yana koya mana kenan koyi da sunnar manzala sallallahu duk wasiƙar da zai rubuta yakan rubutawa da bismillah kamar yanda Allah subhanahu wataala duk surori na alkur'ani gaba ɗaya da bismillah in ba bara'a ba hadhihi faridatu sadaqa wannan shine farlanci wanda yake na zakka sadaqa anan gurin zakka allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi muslimin wanda manzara sai farlanta ma musulmi kaga nan sai ce allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi muslimin wanda manzara sai farlanta ma al'umma musulmi ana san in zaka hudi ma mutane hukunci ka kai dangane kaga kenan me wanda manzara sai farlanta ma musulmi shi ne za ka duk malamai da ta tafaɗi da sun rubuta yadda wannan asalin shi an yi istimdari shi da ƙur'ani da kuma sunna Allah ke farada har su lasa sa'al musulmi shi aka ce farada ɗaya ne daga hanyoyi wanda Allah ke lazumta ma bayi abu ya kuma kallafa musu shi ne ma amara bi ishari ala waje alhasibi wal ilzami shi ne ana kiran shi faridatan ko faridatan ko kuma kira shi wajiban ko hatiman ko laziman in ba wajen hanafiya ba su ne kaji sun ce farilla shine umarnin da ya tabbata ta hanyar abin da yake tafiye subut ko aya ta alkur'ani aka yi umarni ko hadisi mutawatir amma in ba ta nan ba in umarni ya zo a hadisul ahad sai su kira shi da wajibi wanda ya zo a ƙurani ya kira shi da farilla amma duka wajibi farilla duk ɗaya ne farada rasulullah sallallahu alaihi musulmina wallati amara Allah biha rasulahu wadda Allah umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallam faman su'ilaha min almuslimina dukkanin wanda daga cikin musulmi aka tambaye shi zakka ala wajhiha a fuskarta ma'ana gwargwado ya kai shekara ta zagayo to fali uqiha ya bada ta asali da akan tura sa'i ne je karbo zakka shi yasa babu matsala bangaren fudda zakka sai kuma ya zama to yanzu kenan mutum ne zai hudda da za a je ne a karbo yanzu kuma ya zama mutum ne ya ga dama ya hudda an bai ga dama in ya ga dama kuma ki huddawa shi yasa sai al'umma ta samu musiba saboda yana daga abin da rashin fudda zakka ke jayo ma al'umma yana jayowa karamcin ruwan sama yana jayowa tsadar rayuwa yana jayowa zalunci wanda yake na shugabanni sau da haka shi umcin rashin fidda zakka yana shawar mujtama ma duk gabaki da Allah kare mu ga kuma wanda shi bai huddawa yana jayo mishi shi kuma kare arziki yana jayo mai sharewa albarka dukiya ya mahaqul mahu riba wa yarbi sadaqat shi kuma mahaqul baraka na dukiya shahi albarka na dukiya sai zama duk aikin ibadar da zaka yi sai zama aiki ne wanda yake haba'an mansura zai zama ko ba lada ko ka yi riya ko kuma ka yi zum'a ko kuma ka yi kaza ta yadda dai kawai kwata-kwata babu lada abu ko kuma misali sai ka zo ka gina masallaci ma sai ka sa abubuwan da duk basu da wani amfani su asali ma wasu ma ba basu da ma kyau a masallaci kuma ka kashe ma kudan kuɗi akan wannan to in dukiya ba ta da albarka duk yana jayowa wannan ko kuma ka ga hanyoyin da mutum zai sallata ta duka ba hanyoyi bane masu kyau Allah kare mu to wannan yana jayewa balle kuma a lahira kaga babban abin kenan wa man su'ilaha fawqaha wanda kuma aka tambaye shi sama da abin da yake gwargwadon da zai bada falayu fi hakar ya bada kenan in sa'i yazo sai ya dora maka kamar wancan da aran ma ya faɗi wancan satin masu ciya da arakumi goma guda ɗaya za a bada to aka ce a nan gurin ba za ka ba ba wannan tunda ba shi bane yace a bada ya Allah ne fi arba'in wa ishirina min al-ibli in raƙumi ya kai ashirin da biyar fama fauka fama duna ashirin da hudu ko ƙasa da ashirin da hudu to nan gurin fi arba'in wa ishiri na minal ibili a cikin raƙumi ashirin da hudu fama duna ha ko wanda yake ƙasa da ashirin da hudu minal ganani daga dabbobi min kulle hamsin sha kowanne daga cikin biyar za a ba da shafin tunkiya guda raƙumi hudu ba shi da zakka raƙumi biyar za a ba da tunkiya ɗaya tara ɗaya ce za a ba da goma biyu za a ba da sha hudu biyu za a bada sha biyar uku za a bada sha tara uku za a bada ashirin hudu za a bada ashirin da hudu hudu za a bada ashirin da biyar kuma za a bada wanda yake mai shekara ɗaya ta mata ta mata mai shekara ɗaya ita ce za ka ɗauka ka bada ita kuma ta raƙumi raƙumi ba za a fara bada raƙumi su kutum ba sai lokacin da ya cika ashirin da biyar fai za a balaga ta hamsin wa ishirina lokacin da ka mallaki raƙumi ashirin da biyar ko da ko a ce jarirai ne tsoron ila 35 har zuwa raqumi 35 fa fiha bintu makhadib za a bada ta mata mai shekara daya wadda akwai cikin kanwarta nan an kalli uwal ba diyar ba aka kalla kenan diya mai shekara daya ta shiga ta biyu ita ce wadda kenan akwai cikin wannan kinta kenan makhad al makhada ita ce wadda take mai ciki kunta kuma anan gurin mace za a bada me yasa aka ce mace saboda macen ta hikima in ku har babu mace mai shekara ɗaya ta shiga biyu a cikin he namiji mai shekara biyu ya shiga ta uku shi za ka bada kina in babu mace mai shekara ɗaya zuwa ta biyu ba ka bada ba namiji mai shekara ɗaya zuwa mai biyu saboda darajar ba ɗaya bane ba da namiji mai shekara ɗaya ya shiga ta biyu mace mai shekara ɗaya ta shiga biyu in an zo sai da ba ɗaya bane saboda macen aiwa take shi kuma bai aiwa kenan in dai shine dole sai mai shekara biyu za a bada bai za balaga sittan wa talatina in rafin manka a talatin da biyar suka ƙara ɗaya suka zama da shidda ila samsun wa arba'ina hal rafumi arba'in da biyar fa biha bintu labunin unsa he a bada mace mai shekara biyu ta shiga ta uku ita ce bintu ta mace labunin wadda take kenan bintu labunin yan mai bada nono yan mai shayarwa kenan wadda an aihi kanwata ita kuma raƙumar da aka aihi kanwata to shekarunta shekara biyu ne ta shiga na uku kenan anan ko da ko ba a yi ba kanwata in dai tana da shekara tunda ba ita aka kalla ba uwata aka kalla kawai nan wajen bada misali fai da balaga 46 in suka cika 46 ila 60 har su kai 60 ma fa fiha hiqqa a cikin za a bada hiqqa me yasa aka ce masa hiqqa ita ce kenan taruqatul jamali wadda ta tsahiqu an yatruqa hal jamal wadda tana cancantar kenan ya zama to bijimi ya zama to ya ya ya kusance ta ce sai aka kira ta kenan hikka ita kuma wannan hikka tana da shekaru uku cikakku ta shiga ta hudu fa idza balagat wahidan wa sittina asaddin inda cika ta ɗora ƙwaya ɗaya ila shamsin wasu har da kumi saba'in da biyar fafiya jaza'a za a ba da jaza'a jaza'a ita ce wadda take zuzzurna wadda ta fara yadda haƙuri jaza'a kenan sinnuha fa'iza balagat yani sittan wa saba'ina a saba'in da biyar in ɗaya ta ɗoru ila tas'ina har ka kai casa'in fafiha bin talabunin a nan gurin guda biyu wanda ake shayar da kannunsu mata su za a bada fa'iza balagat ƙida wa tas'ina in raƙumin kai kai 91 ila 20 na mi'a har raƙumi 120 fatiya hikka tsari a nan sai a ba da hikka biyu tsaruka tsari jamal waɗanda kenan bujimi yana bin su a nan gurin kaga don a nuna ma mata kenan don a ƙara tafsiri ne a kawai sau da akwai bambancin kima tsakanin macen da namiji fai za zarar ala ashirina in suka ƙaru a ashirin wa mi'a fafi kulle arba'ina bin tulabu ne sai din raƙumi arba'in sai a lissawa sai a ba da mace wadda ake shayar da ƙanwata wafi kulle hamsin hekka sai kuma ka lissafa hamsin sai ka ba da kenan hekka wadda take da shekara kenan biyu ta shiga shekara ta uku wa malla ne kurma a illa arba'un wanda raƙumi hudu kawai gare shi minal ibil falaisa fiha sadaka babu wani abin da zai bada illa an yasha rabbuha sai dai in kana da raƙumi hudu sai ka so ka ba da sadaka don godiyar Allah amma ba hujjar sama ba kai nan gurin kana iya ɗauka akuya ko tumkiya ka sai ka bada fa idza balagat khamsan min al-ibli in raqumin ka ya cika biyar fa fiha sha sai ka bada tunkiya ko akuya wa fi sadaqatil ghanam wannan kenan faɗi bangaren raƙon ma sai aka zaɓo sinfi guda hudu wanda ake cirewa a bada shine za bada bintu maqat bintu labun hiqqa jaza'a waɗannan su aka zaɓa kenan a ciki kenan wafi sadakatul ghanami zakka kuma anan sadaka zakka kenan wafi sadakatul ghanami a cikin zakka kuma ta awakai da tumakai fi sa'imatiha dabbobin ciwo din su idan kanat 40 ila 20 daga inda akuya ko tunkiya ta kai 40 ko kuma a ya zamanto kenan awaki da tumaki 40 a nan gurin da awakai da tumakai ɗaya ne awakai tumakai bunsurai raguna duka sulfi ɗaya ne kamar yadda a shanu ma da shanu da wanda suke kenan marka duk ɗaya ne kamar yadda a raƙumma ma da maza da mata duk ɗaya ne to haka shi ma na idza kanat arba'ina in awakan ka sun kai arba'in ila ashirin wa mi'a tun daga arba'in har ya kai ɗari da ashirin shafin kwaya ɗaya za ka bada bai za kanat ala ashirin wa mi'a lokacin da ya zamanto awakanka sun kai 121 ila mi'atai ne har ma kai kwaya 200 to biyun nan dai zaka bada kai za zarat ala mi'atai ne a lokacin da daga 200 ɗaya ta karu ila talata mi'a har 300 fa fiha talata uku zaka bada kai za zarat ala talata mi'a a 300 in ɗaya karu fa fi kulli mi'a sha a dukkanin 100 sai ka bada ɗaya kai za kana sa'imatu rajul in ya zama dabbobin na ciwo na isatan min arba'i na shatan sun gaza kaiwa dabba arba'in wahidatan aka samu ɗaya ta ragu kamar ashirin da tara ba ne safiha sadaka babu wajibcin zaka illa an ya sha rabu a sai dai in mai dabbobin ya ga dama ya ga an zo ana karɓar zaka misali sai ɗauka ya bada a matsayin sadaka to wannan kuma kenan ba a wajabta mushi ba kuma yana da wannan lada faman ta tsawo a khairan fawo khairun la kamar yadda mutum zai noma abincin da yake kaɗan amma sai hudda ciki to shi ma kaga wannan kamar yadda za ka zo shagon ka ka lissafa kan duk gaba ɗaya sai ka basu ma kai miliyan ba amma sai ka ɗan ware wani abu ka bada wannan kenan kai ne ka so ka bada kuma alkhairi ne wafin riƙa a ɓangaren azurfa kuɗi wanda yake na ƙira kenan azurfa da zinari ko azurfa rubul ushiri shi kuma za a ba da kenan rubul ushiri za a ba da ɗaya cikin arba'in rubul ushiri ma'ana ushiri ɗaya a cikin goma to ɗaya a cikin goma kuma sai a raba shi gida hudu kaga shi zai baka ɗaya cikin arba'in rubul ushiri saboda haka shi ne abin da za a bada kenan ɓangaren abin da ya shafi kuɗaɗe zinariya ko azurfa kudin da kake kashewa naira ko sefa ko duk nau'in kudin da kake kashewa to za a sarrafa su zuwa zinariya ko zuwa azurfa sai a ga shin wannan kudin za su iya sayan dinari 20 din nan in har za su iya sayan gram 85 to yanzu daga nan gurin kenan sun kai gwargwadon zakka tun da sun kai gwargwadon zakka to kuma sai a gama su gabaki daya a ga miliyan 100 ne miliyan nawa ne to a nan gurin rubuta ushir sa a bada kaga misali kaddara miliyan ɗaya ne kaga miliyan ɗaya za a fitar da ɗaya cikin arba'in nawa za a bada kaga jika ashirin da biyar kenan ya zama maka a dijika ɗaya ƙadago ce ka bada a dijika ɗaya ƙadago ce ka bada kuma wannan ƙadagon ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yurdu sadaqat yam haqullahu wa riba wa yurdu sadaqat aka sunan dama wanda ka ba ya maka addu'a kuma za ta ka ba da rukuni daga rukunan musulunci kuma Allah da ya baka shine umarce ka da yin wannan fa in lam takun illa tasqina wa mi'a in har ya zamanto kudin ka bai huce ba bai huce ba dirhami dirhami 190 ko 199 bale ta fiya shi babu wani abu a tattare da wani kama a ce kudin ka dinari 19 ne misali kama a ce misali kudin naka bai wuce ba gram 80 misali zai iya sai kaga duka dai bai kai bagon a ce misali kudin da ake fidda ma zakka miliyan da 500 ne kai kuma ya kalista a kudin ka gabaki ɗayan shi miliyan ɗaya ne da jika 400 da tara jika ɗaya ce ta rage ko to babu wajibcin zakka cikin wannan duke ta ga idan kaga dama ka bada gani shi ne karshe ne idan kaga dama ka bada kaga duk wannan rahama ce kuma yanzu wanda bai da sai ga shi yana da ma'ai amma gaya shi zai kara ma ibada ka gani saboda bashi da ne in yana shi ma da sun shiga hannun kawai sai dinga abin nan saboda ujuratul anfusin shi za ka ga to jika daya kadago a cikin jika guda yanzu a miliyar miliyan ashirin da biyar ainihin allah ba ni ko hamsin sayin bada to amma da sun shigo kin sai ka ga kuma a shaytani ido kuma na fakara ma ya murkum bil fahsha da kawa da sai kai sai ka ga to bashi kaza faduwa da ne can matsala kaza yanzu ya za yi abin ma ya saukin zauwa da kan mata yi wurin zuwa yanzu ya za kwanan nan na raba kaza kaga yancan sun cinye mu bashi kwanan nan na ba wani na ba wani kaga azumi bai jima ba da ya wuce to sai kaga kai ta kawo wato wannan a shaitanu ne idu kuma alfaqara wa ya'murukum bil fahsha falaysa fiha shay'un babu wani abu illa an yasha rabbuha sai dai in mai dukiyar ya ga dama zai bada wannan nisabi na zakka ya nuna mana muhimmancin sunna mahimmancin sunna a ta shari'a ta na musulunci sunna da qur'ani ba za ka iya raba su ba wannan tafsilin ba ka same shi ba cikin qur'ani sunna ce ta bayani saboda bil bayyinati wa zubur an zana ilayka dhikra litubayyana lin-nas shi yasa Sheikh Nasir bin Albani yana da risala manzilatu sunna ka gani manzilatu sunna saboda babu yanda za a yi kai musulunci ba tare da sunna ba irin wanda ake cewa yan tasine ko qur'aniyuna wanda zaka su ce kawai qur'ani kadai kaga duk wannan dalla dallan babu a ciki القرآن يأتي أقيم الصلاة وآتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أما أواكي سورة دبوبي ميز أبادا ميبا أبادا kayan tsanwa bai da zakka kayan kaza bai da zakka me yake da zakka me bai da zakka rikazi ya za a ba da zakka shi kaga duka wannan sunna ita ce ta yi bayani dama sunna ko ta bayyana wani hukuncin da qur'ani ya dunkule ita kuma sai dalla dallan shi ko kuma wani hukuncin da ma qur'ani ma bai ambata ba kwata kwata sai a faɗe shi a sunna ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam an bar qur'ani da kuma wani abin kwatankwacin alqur'ani saboda duk insire daga hasken wahayi suke saboda ta baki ɗaya qur'ani bakin da ya furta qur'ani shine bakin da ya furta sunna mahardatan qur'ani sune mahardatan sunna qurra'un qur'ani sune qurra'un hadisi saboda haka ba wai wasu bane daban ga na hadisi ga na qur'ani ba kuma wani bakin bane bakin da ya furta qur'ani shi ya faɗi wancan bakin da Allah ce la tu hadith bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jama'ahu wa qur'ana to shine Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa bai furta sarrai to sunna daga bakin shi ta hutu kamar yadda qur'ani ma daga bakin shi hutu to manzo Allah sai sai ce la ajidanna ahadukum muttaki'an ala arikati kar in samu ala la ajidanna rajulan kar in samu muttaki'an ala arikati yayi ringeshe yana saman karagashi yana cewa ma wajenna fi kitabillahi ahalanna abinda muka sani qur'ani kawai mu ya ishe mu shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurara an ban qur'ani kuma an bani wani abun kwatankwacin alqur'ani wannan ya nuna mana sauki na addinin musulunci kaga dan abin da kawai ake karba sabanin misali wanda zaka ga masu zalunci da suke karba shari'o'in da suka gabata jagororin shari'o'in da suka gabata kaga kafin zuwan addinin musulunci zaka samu malaman yahudi da nasara suna cutar mabiya addini suna amsan kaso mai dimbin yawa sai kuma ka leƙa yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sama he a shekara ne zaka bada wannan a bangaren abin da ya shafi kuɗi saboda me yasa kana jibi kana wahala masu masu gidan rana babu dare babu rana lissa komun su wahala ne to tun da yanzu da kai bakar wahala da kake sha su ya ka sama ɗaya cikin arba'in saboda ka sha jibin ka ka sha wahala dabbobi waɗannan su ma sai aka sa maka wannan saboda kiwon su kaje can shiga can kusa can sai aka sa ma wannan gwargwar amma irin su rikazi kaga yanzu misali rikazi me wahala ka ciki kawai kai ne ka zo kake ginin masai ɗin ka kawai kaga tukunya cike da dinariya to me wahalarka da safe kana talaka yanzu kawaye gari mai ɗumbin dukiya sai aka ce to wa fi rikazin khums a cikin rikazi ka ba da khums kai ne ka zo tuna zinariya kana zawa ko ana sa sai ka tono kan ɗan akwai zinariya to yanzu da abin da ka samu a dunkule a ɗan lokaci da safe kana talaka yanzu kuma kawaye gari mai kuɗi sosai kaga nan gurin babu wahala ne ka cire wannan ka bada na gani kayan gona kaga ruwan sama ne share ba kai ba kai ba ruwa to tunda ba kai sai aka ce ka ba da ushiri saboda ruwan ba kai kai ba ruwa ba to amma abinda kuma ka shayarwa da wahala ba ruwa da asuba da rana da kaza kaga shi kuma sai aka ce ka ba da nisbul ushiri kaga shi kuma sai ka kasa 20 gawa ɗaya saboda da kai nau'i na wahalarka shayarwa gyara can da abubuwan da suke to kaga abinda addini ya kalla abin da addini ya kalla kuma kayan gona wato haɓo yau masu shi kuma ba sai ya shekara ba saboda zai iya yiwa kai girbi bi ma to inda ka girbi shi kuma sai ka ɗauka ka bada to dan Allah yanzu wannan ka gama shi da abubuwa na rabano da wannan da ake ɗora kare kare ka ga abin da Allah ɗora ma mutane to ka kwatanta misali da irin na diyoyi na ɗan adam wanda ake ɗora ba ka kwatanta ba to wannan kuma ga tsarki ga alkhairi da zai zama mutu ya samu bukari ya maimaita shi kitabun zaka babu al'ardu fi zaka ya gabata a baya babu la yazmi baina mutafarriqin ya gabata a baya in kana ba ma kana min salitaini ya gabata shi ma a baya man balagat indahu sadaqa bintu makhadim wa laysat indahu a baya gabata babu la yuqadu min as-sariqa harima wa la zat awarin a gaba zai zo shi zai maimaita wa la tansin illa ma sha musaddiq a sharika babu ma kana min salitaini a gaba zai zo shi ahiyar babu zakata wa Allah ya farq baina mujtami'in irin waɗanda zaka samu cewa suke nuna hila in suna da kuɗi wanda yake kenan gangare kuɗi in lokaci ya kusa na zakka sai su saya su maida shi gida suna da kuɗi in lokacin fitar da zakkar su yayi wata ɗaya ya rage kawai sai su sayi gidaje kamar na miliyan 20 ko miliyan abin kagan suka yi lissafi suka yi lissafi gari ba ta karu dan ka a cire mata wannan kawai sai a sayi wani abin da shi ba hudda mai zakka to wannan duka bashi da kyau babu la yu'khadhu fi sarqa illa salim wannan babu zai karantar da mu cewa ba a karba fi sadaqa wajen zakka illa salim he mai lafiya in za a bada zakka zaka bada baka ba Allah subhanahu wataala mara kyau shi yasa zaka ga in kudi ne sai a je banki a amso sabbi sai ka canzo sabbi ba ka tattara ba wasu sulfafinka da wasu wanda suke masu abin nan duka tattara ka gani shi kenan ka ringa ba mutane da ka kama baka su a irin wanda zuciyarka take so za ka je ka samo sabbi su za ka ringa bada haka bangaren dabbobi ba wai tsarranka ba za ka bi ka laika wata gurdiga can gurin ko ta wadda ba ta cin abinci misali ko ta kanjamammiya ko ta wadda kana shirin kai ta kasuwa ka tsane ta dama duk wannan za ka wa la yuqadu fi sarqa illa salim وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله lalle sai da Abu Bakar ya rubuta ma Anas zakkar da Allah subhanahu wataala da manzo suka zama sun yi umarni kaga wannan yake nuna maka yadda addini yake samun gata in ya zama to masu jagorantar addinin waɗanda suke shugabanni ne shi yasa yana daga abin da Allah zai tambayi shugaba kowane ne shugaban tambayar da za mai ta farko akan addini za ta yi shi ko da ko a ƙarƙashin wace irin daula ce yake gudanarwa sai Allah ya tambaye shi addinin mutane kuma dama yana daga abubuwan da suke daruriyat can wanda wajibi ne wanda yake shugabantar al'umma ya kare mu shine kare addinin addinin Allah subhanahu wataala to barantana ma a iri-irin kasashen mu wanda duk wani wanda ya dangwar ƙura'a zaka samu cewa wanda yake musulmi ne inda ba musulmin ba wanda zai zama abin da ya zama to kaga musulmcin da shine zai ma duk wani mai mulki shine musuluncin ne mu shiga ta musuluncin na Allah subhanahu wataala yanzu ya kake jin tsoron wani baka jin tsoron Allah kake jin tsoron wata daula kake ga wannan daula din ka yi tsoron ta akan tsoron Allah sai kake tunanin kalubalen wani akan kalubalen da zaka fuskanta na Allah ka yi raddon abin da Allah zai maka wannan abu ne mai sauki amma akan na wani ba Allah ba saboda haka kenan shi yasa zaka ga duk wanda yake khalifa sai dinga rubuta ma gwamnonin shi muhimmancin sallah kaga Umar ibn Abdul Aziz haka ya rubuta ma gwamnonin shi inna ahamma amarakum indi as-salah al'amarin wanda yake muhimmanci guri na as-salah sallah faman hafazaha wanda yake ya to hafaza alai hafiza dinahu lalle yake addinin shi wa man tayya fa huwa lima suha abiya wanda yake tozartar da sallah to duk abinda ba sallah ba zai tozartar da shi da sallah da sauran abubuwa wanne ne gaba kaga sallar nan ita ce gaba to duk wanda babu sallah a tare da shi zai iya yin sata zai iya yin ƙarya zai iya kaza to da ai ya rasa babban garkuwa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar shine kuskuren da zaka ka dauko mutum ka sa shi shagon ka yana ma tsaro kuma bayya sallah kai ka sani wani irin ci gaba za ku yi ba wani ci gaban da za ku yi zai ta maka sata zai ta maka abin nan tunda dama ya maha in ci ubangiji shi ma tukun balle kai kaga duk wanda ya yi tafifi a sallah ko kaga yana na kasu a sallah to kuma zai yi ma tafifi akan wani abin da ba nan ba duk wanda zaka ga yana kiyaye sallah to kuma zai kiyaye sauran abubuwa ne wala yukhraju fi sarqa harima in an zo fitar da zakka wala yukhraju harima sa'i mana wakilin da aka tura je amso zakka wala yukhraju harima kar ya fitar da wadda take balama o kai ya fitar da wadda take harima balama wadda take harima raddigaggiya harima wadda take kenan tsohuwa wadda take karamka wala zatu awarin ko kuma wadda take da ido daya wala taysun ko kuma bunsuru illa ma sha al musaddiq sai dai wadda shi ne sa'iqin ya ga dama ya karba ko kuma a in kuma masu kima ne wanda shi mai dukiya ke in ya ga dama ya ba da wanda yake bushimi a ciki to wannan kuma daban ko kuma misali ya zaman to kenan ya duba wata wadda take babba sai ba da to wannan shi ya ga dama amma ba zai cire ba wadda take kenan mai aibu ya zaman to ya ba da shi kuma sa'i ba zai karbi ba wadda ta kima wannan shi ma kitabun zaka mai na tashi babu zaka haka a babubuka na baya ya gabata ba abu ne na wancan hadisin yana nuna mana cewa kenan in an zo karɓar zaka ba karɓa illa salim sai wadda take kubutacciya ba za a karɓi ba harima harima ita ce wadda take ta tsuwa koranta sun zube ko kuma wadda take kenan ta kanjami za tu awar wadda take da aibu ko kuma wadda take da ido daya ta sun a karɓi binsira kaga aibin suru ba aibuwa da ke sai a zo sai tattara dubbin sira ya bada to amma an zo garken nashi dubbin sira ne to kaga nan kura ai abin da gare shi ne shikenan sai bada ko kuma kai kiyasi misali bun siran sun yawa to kaga kenan sai a dauka a cikin misali matsalar a ce bun siran 800 ne su kuma matan misali 400 ne ko na makamanci haka to kaga sai a yi ta'adili a hudda a wancan a hudda a wancan illa ma sha al-musaddiq sai dai abin da sa'i ya ga dama in shine da yazo karba sai ga a dabbobin waɗancan din mata ya amsa yanzu kenan babu munsira sai amshi shi kuma a wannan sai ga sun yawa sai ce to ni ba ni munsira to wannan kuma kenan shi ga dama ya karbi wannan babu la tu'khadhu kara'im amwalin nas fi sadaqa la tu'khadhu ba karbar kara'ima ma wanda suke tsada da jam'i na karima ma abuta kima na amwalin nas dukiyoyin mutane fi sadaqa wajen zakka kudin da ya fi kima ko dabbar da ta yi kima ba za a karba ba misali a ce balama a cikin garki misali a ce wadda take mai aiwo bibi misali mai cikakken koshi misali duk ba za a karbi wannan ba saboda ai zai zama an mushi rusi a ƙa'ida ba za ka cuci ba ɓangaren talakawa kuma kai ma ba za a cuce ka ba wa ne bin abbas radiyallahu anhuma hadithu ba'd mu'adh ila al-yaman hadithin da aka aika mu'adh bin jabal zuwa yaman kaga irin su Mu'adh bin Jabal innan shugaban malamai da tsoron dukkanin sahabban da ka sani duk irin tsoron Allah ka dai baka kai ba tsoron Allah waɗannan sahabban su ne zaka same su ake ma gwamna su ne zaka same su wasu su miyar su ne kaza kuma duk tsoron Allah ka dai baka kai ba annabi Yusuf alaihi salam da yace qala ja'alni ala khazanil ardi inni hafizun alim so da haka malami ne ya ga dama zai nemi mulki ko a warin gida ne ya tsaya takarar majalisa a amurka da iya ne ya tsaya takara zai shiga majalisa amurka ba ka aibanta shi ba kan wannan da a majalisa fir'auna ma an samu kala rajul mu'min min ali fir'auna ya fito imanu ba ka ce ba za a yi kai malami kai kaza in dai ce ya ji ya gani duk maganar da za a gaya mai ya ji ya gani shi kenan ka kyale shi kuma alkhairi ne zai ka alkhairi kaga kuskure ne saboda an samu wani mai siffa ta addini ko mai gemu ko malami yana harka na abin da ya shafi mu'amala na daula a dinga aibanta shi ko da iya misali dan zai tsaya ne mu takara ko ma ya je ce ma wani shugaba a mun minista ba a ce ba bai da tsoron Allah sai wa in ka ce ma annabi Yusuf alaihi salam da yace qala ja'alni ala khazani al-ardi inni hasibul alim Allahumma idan an ga wannan malami ba dan Allah bane zai abu babu wata maslaha diniya kawai dama makwadaici ne tajriba ta nuna babu wani abu tattare kawai so ne yake samu kuɗi dama addinin ma ya maida shi neman kuɗi to wannan in wanda an gane cewa addinin shi ma na neman kuɗi ne kuma yanzu sai zo ke nema a bashi wancan kaga bai da bambanci da dukkan wani gaba gari kawai addinin shi ne ke ma to wannan dama ba ta ila neman an tura taqaddama fi hadhihi riwaya qala innaka taqaddamu ala qaumin lalle za ka gabata ka je wajen wasu mutane ahli kitabin mazawa littafi wannan ya gabata a baya cewa lalle da'iya wanda zai je da'awa guri akwai bukata ya san halayen mutanen musamman ma inda akwai wasu shubuhohi nasu yana da kyau ya sani bai kamata ba da'iya ya je kama da'awa a guri yana kira zuwa ga wani abu alhali bai san halayen mutanen ba in so samu ne ƙauyen da zaka je wa'azi ka san wani irin sabo ne suka yi shuhura da shi shine zaka ga manzanni sai a tura su zuwa ga al'umman da suka yi shura akan wani banna kama annabi lut alaihi salam kaga ka tura shi zuwa ga wancan mutane kama annabi shu'aib alaihi salam zuwa ga mutanen madyana bayan kiran su zuwa ga tauhidi ya kuma saban da suka yi fice akan shi koshin daji abin da ya shahi tawayewa mudu kaga sai aka tura shi akan wannan to haka ya kamata dadiya ya zama sannan ya zama ala basiratin ga wanda zai kira zuwa ga addini lalle kuskure ne saboda kana ahlus sunna a ce ka je kira zuwa ga wasu mutane wanda suke kan wata gurguwar fahimta kuma suke da ilimin muka da wasu da wasu shubuhohi ka tafi kawai ba tare da ka shirya ma ba kamar ka je yaki ne hannunka goma babu makami shi yasa sai annabi sallallahu alaihi ya gaya mai abin da zai tunkara innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabi zaka je wajen wasu mutanen da suke ahli kitabi ma abu talib tayi ne suna da shubuhohi وذكر باقي الحديث ثم قال في آخره وتوقع كرائم أموال الناس سيتي وتوقع كيتا كتندا ككياي كرائم أموال الناس tsada da masu tsada masu kima na dukiyoyin mutane saboda lokacin da zaka amshi musu zuciya ta dan adam tana da san kwabru sannan kuma likulli qawmin fitna wa fitnatu ummati fil mal wa innahu li hubbil khairi la shadid in ka zo misali ka rinka karɓo wannan zai iya jin wani abu a zuciyar shi ya zama to ya maganta to kaga sai ya zama ladan abin ma ya rushe sannan kuma zalunce shi ne ka ɗauki wanda ya hikima a ciki wannan imam al-bukhari ya maimaita wujubu zakka babu aqdu sarqa min al-aghniya akan karban zakka daga mawadata a maida zuwa ga talakawa a mazalin babu littiqai wal hazar min da'awati al-mazlum saboda da aka tura mu'azu tare da shugaba ne na malamai amma sai aka ce wattaqi da'awati al-mazlum a matsayin shi na daɗiya ma ya kace wata kuda wata mamuru to in har mu'azu bin jabal annabi sallallahu zai ce kai sa ka tsantsan addu'a wanda aka zalunta mi kake tunani kuma ni da kai kuma shi wa an tura shi ne wanda yana da haƙƙi a kansu dan zai je ne waye karantar da su addini amma ya kace ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta kar ka je ka karbi mai in dukiyarsu mai kima wani ya je maka addu'a kar ka kalli cewa matsayinka na dan age ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar za ta iya sabka a kanka shi yasa ita addu'ar wanda aka zalunta batta da wani magani illa daga bacin shi wanda dai ka zalunta shine kuskuren da wasu basu gane ba sai ka zo ka zalunci mutane ka cuci wancan ka cuci wancan kuma in cuta ta zo ma mutum sai dinga neman addu'a ko kuma ya ce can daban wani ya mushi addu'a kaga aikin banza ne babu wani bacin da zai iya warkan maka da guba na addu'ar wanda aka zalunta shi ne ira abin da ya samu kaga hajjaji bin wuce lokacin da cuta ta kai cuta kaga yana zuwa dan wanshi ya ce alam an haka ana zulma ai dama na hana ka zalunci na hana ka zalunta bayan Allah kenan yanzu ga addu'ar haƙƙin bayan Allah ne zo kanka to ya na iya bayan da na iya ya likita ya iya bayan da iya ka gani saboda tasirin abin ya samu babu barci babu kaza azaba tashi hankali la yasmin wala yughni min ju la yamutu fiha wala yahya kaga Allah su ma mutun azaba sai Allah jarabta mutun da wannan abin likita yanzu sa nama a cikin wani zare ya zira a baki aka sa aka zare aka hundo duk tsutsotsi ne cikin nama ashe azaba ce ke tsaya cikin shi to za ka ga wani sai ta karya ba gaba mutu yana da dama ya zalunci wance cuci wance gaya ma wancan magana ma wancan ya rufe ya kwace ya daki wance ma wancan kaza amma lokaci ɗaya kuma ya ga mutu ya zama abin tausayi sai zama abin tausayi wani ne yake tambaya a sha goyi na barci ya yi ya yi alluran ma ya gaza barci ya yi wani ne shi ne shi gwamna mutum ya ce mushi to yaya kake kaza bangaren zalunci ya ce wannan kuma kawai ba sai dai da ka gani amma lamarin mu ba shi da kyau da ya ce ba mu yi ba mai kyau ko ba a bane in ya kwanta barci ya ci alluran ma har likita ya ko aka ba shi yake ma kai shi amma yanzu kawai kwata-kwata abin bai awa ba in ya yi kawai barci ya yi barci shi ke awa guda kaga gajiya ta kwakwalwa ta baya zuwa gajiya ciki kawai ana cikin tashi hankali da bala'i to kaga yawanci bin mu itibari da wannan sai mutum ya zo kwatsam ya fada ci kuma shi kenan sai kaga kuma ana nadama lokacin da nadama ba ta da amfani shi yasa duk yanda za ka yi ka kiyaye addu'a wanda aka wannan kuma a duniya kafin wa ce lafiya to a nan gurin ya kawo ya ma mu'azu ta ka tsantsa da wannan duk wanda ka sai na zalunci kawai abin da za ka iya ka kame a ne unsur aka akaka zaliman aw mazluma in ka bar shi dan uwanka ne na zalunci ko dan ka ne na zalunci sai ta kai karshe kai za ka sha wahala in dan ka yana zalunci kame hannun shi dakatar da shi daga wannan zalunci in ba haka ba zai farko ma aiki kenan shi kenan kai yi wannan kin shi kenan ka rage ma kanka wahala shi yasa ma ke ce unsura khaka zaliman aw mazluman ya maimaita shi a babu kitabu babu magazi babu bi'isati abi musa wa mu'adh ila al-yaman fi qabla hajjatul wada kafa hajjatul wada ne a kitabu tauhid babu ma ja fi da'awatihi du'a nabi sallallahu alaihi wasallam ila tauhid yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kira al'umma zuwa ga aqida babu zakati alal aqaribi baban da yake nuna mana az-zakati alal aqaribi halaccin ba da zakka ga waɗanda suke al aqaribi makusanta makusantan da ba waɗanda kake ciyarwa ba in wanda suna da wajibin ciyarwa ne akan ka ayin ka ba su kanka ka ba yanzu kaga aqarib danka ai yana daga mafi kusanci da kai to yanzu ba za ka dauka ka ba danka ba ma'aiwan ka ka dauka ka wasu so da wajibi ka ciyar da danka wajibi ka ciyar da ma'aiwa wajibi ka ciyar da mata amma wa tsanin sauran yan uwa dangin baba dangin ma'aiya kaga su suna daga ma'abuta zumunci wanda waɗannan abu ne wanda an so ka taimake su kai ciyar da su to su kenan kana iya ka ba su ka fitar da zaka ka ba dangin baba dangin mahaifiya yan uwa ka ba waɗannan ya ka ba waɗanda ba su saboda su ga haƙƙi na sadaka na dan sadaka ga kuma kenan ne na zumunci kenan babu zakata ala na qalib ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala kana abu talha akthar al ansar bil madinati mala abu talha yana daga mafiya yawan dukiyar ansar min nakhl nadabi ne wannan yana nuna mana tushen arziki shine bangaren mi abin da ya shari noma duk wanda ya lika da wannan ya tsere ma duk kasar da ta tsere muku da abinci ta kare duk da tsiyar ku ne bukun da wa zinariya ba ko fetur inda ku za a mai da kasar nan gaba ɗaya zama zinariya ko fetur ko kaza kaga hede mu mutu zinariya ko fetur ko iraniyan kaɗan ɗin shi yake amfani in yayi yawa bai da amfani in Allah mai da kasar duka wannan abin kaga shikenan inda duniya duk za a mai da ta ma'adini ne to kaga to kaga kenan wahala shi yasa kuskuren irin wanda suka dinga ciccire gonakinsu suna sai da da kaga an yi yayin da zaka ga mutum gani yake makaskanci ne gona gani yake wani kauyanci ne wace mutum yana zuwa gona sai gashi kawai an ga abin ashe ba haka bane ba kaga masu noman su ne cigaba ya ka zo karama kuɗi ne karma mi ma ba kuɗi ne kututturan da za ka ji shi an tono kuɗi ne kuma duk abin da ka noma babu zancen asara ko ba san ba abinci a ciyawa mahaifa mai da kaga tsarin musulunci sai zama an tsara kaga madogarar su kenan duk inda ka bar kasuwanci sai da sai da noma kiwo to kuma an shiga kamaka ka gani waɗannan abubuwan ka kama su to ka samu kana amma aikin gwamnati kai talaka ne shi yasa za ka za ma iya baka zakka yanzu kamar mu shina da wasu wannan duk wannan ana ba su zakka da ana ba su zakka kuɗa kai dai ke idan haram za ka ci to kuma ka zo wannan da ba amma ko gwargwadon abin da ka samu gwargwadon niyya in kai daidai ne gwargwadon da iyalinka za su zo da diya in kuma ka ƙetare za ka ci da su haram kuma a lahira sai an tambaye ka kuma ya sun tutse ka hallau ka ciyar da su abin da bai dace ba kuma za ka jama kanka hallo rashin albarka in ku ka takaita a bakin naka to dai motsa ka dai iya dai ita ce za ka yi wannan abincinka da kuma bukatar matarka dama bukata ce ta matar deshe dole ta san albashin da kake samu ita ma na ta ya hau sama kaga shine gwargwadon amiri kuma kai dan kwadago ne dama baka da bambanci da duk wani dan bare ma saboda kai ma'aikaci ne karkashi kake kuma in kai sakaci zaka ci haram ka dinga baka zuwa kan lokaci sai Allah ya tambaye ka ko ba tambaye ka ba a duniya kuma baka da huriyar ka kaje kai abin da amma dan kasuwa sai da yaje shi anin shi ya je hajji ya je umara ya je abin da zai tahe shi kasuwar zamani ma zai tahe da wayan shi yana ba da umarni yana can hajjin shi yana casa kuɗi kuma kaga ya halitta ka gani walaita alaikum jinahun an tamtahu fadlan min rabbikum kaga yana can yana kasuwancin shi ana mai kasuwa ana tara mai kuɗi kan ya dawo ma samu wajen kuɗin kujera na wana amma kai ma'aikacin gwamnati ne ka wuce ma iyakar kaga da kai matsala to hira izini ka gani kuma kana karkarwa kana abin nan kana gaugaya za ka yi ka je ka dawo saboda haka kana aksar bil madinati malan min nakhli addinin musulunci kuma shi ya bada muhimmanci ko na hadisi cikin musulun na Imam Ahmad manzara san sai ce da za a ce ma kiyama ta tsaya kana da damar da zaka shirka wani da shirka shirka shi ka abusa kaho inda za ce wa za a busa kaho akwai ne da shan da zaka dasa ka abushe kahon yace to ka busa wannan kahon kafin ka shirka wannan da shan kanka mutu saboda muhimmancin gona nomawa da kuma abin nan kuma ya za a yi ma ka mallaki kalmarka ba ka mallaki abincinka ba ai bayan da za ka mallaki kalmarka ba ka mallaki abincinka ba kuma dai abincinka ya zama hannun makinka ai ta kare maka da abin da ya baka ba dole baka amshi kayan ka shikenan ka ci in mun wasa ga mun to gome ba zai amsa ba kuma duk kudin kare in na noma duk tsadar da na samu dole ka za ka saya dan da dai ni na noma ba kai ba ka noma shi haka kuma bangaren kenan abin da ya shafi wancan wa kana abu amali ilaihi bai ruha mafi kaunatuwan dukiyoyin shi a wajen shi bai ruha bai ruha ɗin nan wata gona ce wadda take da rijiya a cikin ya ke kira rijiya da sunan gurin wa kana mustaqbilatul masjid kaga tana suna gaba da gaba da masallacin manzo da sarsara kaga yanzu duk rijiyar da za a ce ma take kusa da masallacin manzo da sassan dole za ta kaunatu gurin mai ita ko ba komi kaga da akwai fadalan masallata za su sha ruwa a ciki wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam shiga cikin ta kale ka ga albarka ta dole kenan ya zama yana son ta wa yashrabu min ma'iha min ma'in fiha tayyib ma'aji yana shan ruwan cikin wannan lambun ruwa ne mai dadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga shi kaga dole Abu Talha ya so wannan qala Anas Anas yace falamma unzila hadhihi al-aya da aka sabkar da wannan aya lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna ba za ku samu ladan nagarta ba da sadaka har sai kun bayar da mimma tuhibuna abinda kuke kauna ko kuma abinda ya zama to kun fi so kenan mimma tuhibuna abinda kuke so daga dukiyoyin amma Abu Talha ila Rasulullah sallallahu Abu Talha ya tsaya gurin ma'aiki fa kala yace ya Rasulullah inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqul Allah mai albarka mun lokaci yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna ba za ku samu balada na sadaka sai kun bada daga dukiya wadda kuka zamanto kuna kauna hatta tunfiqu mimma tuhibuna hatta kun bada daga abinda ya zamanto kuna kauna wa inna habba mali amwali ilayya bayruha ka dukiya ta da nahi kauna bayruha wannan rijiya ta bayruha wa inna sadaqa lillahi na bada ita kuma sadaqa lillahi dan Allah nan gurin sadaqa kenan ta ba ta wajibi ba ta zakka sadaka wadda take ta tsawuyi arju birraha ina kaunar samun ladan wannan wa zukhuraha da tanadinta wanda Allah ta'ala gurin Allah subhanahu wa ta'ala kale ka kaga kwadai na sahabbai da kuma musabaka da munafasa su a bangaren alkhairi aya tana sabka kawai abinda suke aikatawa sannan kuma sukan kallon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sai su dubi wannan saboda sun san wala akhiratu khairul laka min al-ula ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqi abinda ka bada shine naka abinda kuma ka rike wannan kuma shine wanda yake kenan na magadanka duk abinda zaka bada shi zaka samu tana da shi yace ita ce nafi kauna fa za haya rasulullahi to arakallah ya ma hakika azata inda Allah subhanahu wataala ya sanar da kai wannan yana nuna mana in zaka aikata wani abu na ibada yana da kyau don saboda leka mafi muhimmanci ka samu waɗanda suke ahalin wannan abin musamman daga ahlul ilmi wanda suke da takawa ka tambaye su ina son in aikata kaza ina son yin sadaqatu jariya menene yahi yahi muhimmanci me ya kamata a yi kaga nan gurin sai ka ji dangi dangin da kuma abin da aka yi cancan aka yi bukata zuwa zuwa gare shi hay su araka Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce baqin annab sallallahu sai ce madalla madalla za kamalin rajibin lalle wannan dukiya ce wadda take mai riba alkhairi ne yin haka nan za kamalin rajibin lalle wannan dukiya ce mai matsar riba saboda abinda ka dauka ka bada kaga Allah subhanahu wataala zai rurrufan ya mishi babu wata kasuwanci mafi riba mafi gwabi kamar kasuwanci da Allah in kana neman kasuwancin da ya kowanne riba wanda za a saya ya yi kowanne tsada kawo maka riba mai yawa shine kasuwanci da Allah amma duk shine tijara tallan tabo shine wanda zaka bada in ka bada shi zai zama to ka samu riba da babu wani wanda zaka iya saida ma abin kai wannan riba saboda haka أن يسأل سيدي ذاك مال رابع ذاك مال رابع وقد سمعت ما قلت ناجي أبن دكتشو إني أرى أن تجعل في الأقربين أما أبن دكتشو قال إنا قننك صرف هذا كما في أفسنشنك دنجنك فقال أبو طلع أبو طلع أفعل يا رسول الله ضعي كتاك يا رسول الله kaga wannan yake nuna kuskuren kana da dukiya amma dangin baba dangin ma'aibiya yan uwa shaƙiƙai li akwai li umai a same su a wahale aƙallan ƙalla waɗannan zakkanka ma kaɗai ya kamata a ce ta kawar da su daga wahala aƙallan ƙalla ya kamata a ce zakka kana dukiya ta kawar da su daga wahala in dai mai dukiya ne da yawa in kuma kaɗan ne ma ka duba ya zama zo duk a waɗanda za a ba a leƙa waɗannan afal ya rasulallah zan yi haka nan ya maki in haka baka shawara kuma shikenan ka yi wata rabin da haka baka shawara ba ka sama abu tsala fi a ƙaribi abu talha sai ya raba ta ga makusantan shi bani ammihi da kuma waɗanda suke bani ammihi kaga wannan yana nuna maka Allah ya baka dukiya ka zo ka gina wani gida can daban ko wani abu can daban alhali kuma akwai dangin baba dangin ma'aiya a gidajen haya ko wakafi ne ma ka sa su su ma wakafi ko maimakon ka yi wakafi in ka gina musu su gidan da dindindin ka ba su kyauta ai su ma shi kenan ka yi shi kamar matsayin wakafin sau da ya kyauta ka ɗauka ka ba su to kaga wannan kenan yana nuna mana miza na sadaka da take da ga makusanta sau da abu biyu ne zumunci da kuma kenan abin da yake sadaka sannan kuma shin yin haka za ka da akwai samar da kauna a tsakankanin karɓen uwanka da danginka musamman za ka ga hatta da irin su wasiya na dukiya da mutum zai yakan jayo maka kauna ya jayo ma ɗiyanka alkhairi da za a ce mutum zai wasiya duke shi in ya mutu a raba goma a ba a ba dangin shi tunda ba su da gado ya yi kannu dangin baba a raba musu a matsayin wasiya za ka ga za su mai fata alkhairi za su mushi addu'a kuma za su tausaya ma ɗiyan shi su sadar da zumunci na tsakanin shi da ɗiyan shi wannan hadisin ya maimaita shi a kitabul wakala babu idza qala rajulul wakili ta haitu araka mutum ne ya wakilta wakili sai ce ka ɗora wannan abin inda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai saboda haka kenan in mutumin ya sarrafa kai ne ka ba mutum ka ce je kai inda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai ma'ana gwargwadon inda ka ga ya kamata kawai ka je ka sarrafa ana a wasaya babin idza waqafa aw awsali aqaribi in mutum yayi wasiya ko yayi wakafi ga makusantan shi to suwa za a ba mutum ne ya ce wannan dukiya ta wa a raba ta gida goma na yi wasiya ga makusanta na to suwa za a ba sai a ba a amamihi da tsawalihi da kuma balugu su ne za a ba kenan kaga nan gurin sai ce ne a tsaribi wa kenan abin da ke shobani ammi in ya ce kenan ga makusanta sai a duba kenan din yayin baba yayin ma'ayya su ne za a sarrafa wannan wasiya zuwa ga mu mu dai ya ce na yi wasiya wannan ga makusanta na to su waɗancan su ne makusantan shi ɗiyan ammomi da ɗiyan kaloli da wanda suke abin da ke shi su ne da 'yan uwan shi kenan su ne za a sarrafa ma ita sai kuma babin idza wa kafa ardan lam yubayyin al-hudud mutum ne yayi wakafi na gona bai bayyana haƙƙin nasa ba shi ma nan gurin ya kawo sai kuma babu istizabul ma ya kawo neman ruwa mai dadi ba laifi bane ba misali mutum ya je ya so ruwa mai kyau na kamfani ya sha ko je wani guri ya samu ruwa mai kyau don ko da shi ta samu karfi baka ce ba kaza kaza Allah ya bashi kuɗi ga ruwan wannan kamfanin yana da kyau kawai ka ce dole ruwanka zai sha ka gani yana sanya muhur abin shi a jima ana yi kenan dan ya karbo da ruwan shi ya zama shi yake sha ko kuma ya kawo muku a tarmu don ku ce yayi kaza a kawana ha kai dama wannan ka saba sha kaga ya dauko wannan ya baka ai an yi almubazzaranci amma wanda yake sha in ya sha kashi kenan wannan kuma da ya baka ka sha kai ma naka wannan ba ba laifi bane kuma ba wai san duniya bane dan mutum ya zama ya ce wannan nau'in ruwan nake so ko je ka so mun na kamfani kaza shi zan sha ko kaza عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم نعم eh sai a sarrafa tun da ai kaga su kudu min agani a fataratu ila fuqara'i sai zaman to mutumin kenan akwai makusantan shi to kenan in za a raba ba laifi ba ne sai ma shi ta yake ishara ga ta ya hudda kuma ga waɗanda suke kenan makusanta da zai ba ko kuma ya zama to ya hudda ke ya raba tunda shi sa'i a ƙa'ida ya raba a nan in kuma an wadatu to sai ya jalabin ta kuma sai ya kai ta a can gudu sai ya kai ta kamar yadda wasu za su je sai su koro sai a kawo ragowa kuma madina وعن ابي سعيد الخدري سعد بن سنان رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى hadisin fitar manzala sassalam hilin idi bayan ya gama sallar idi annabi sallallahu da ya sabko sai ya je kusa da mata saboda lokacin babu kenan abin da zai isar da sabu kaga ni'imar Allah subhanahu wataala sai tattaki ya je duk da inda kenan kusa da mata taqaddama wanda hadisin ya gabata wa fi hadhihi riwaya falamma sara ila manzilihi kaga a wacce ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna aktsaru hatab jahannam ku dinga taraka na ga ku ne kuka fi kuka fi zamantawa makamashi na wutar jahannama wanda Allah ce kudu annasu wal hijara to fa ni araytu kun aktsaru haqab jahannam ne na ga ku ku ne mafiya yawa a makamashi wanda yake na wuta to yana daga abin da yake karewa musiba na wuta sadaka sai ce kenan tasaddaqna ku dinga yin sadaka a lokacin sai bilal shi kuda ba wani dan kunna wani abin nan suka dinga bada to kaga a lokacin zai iya yiwa wata musamman tun da ranar za a je idi kuma an ce wale kurjinin nisa ya fita filatin su fita ba tare da sun yi kwalliya ba kaga tun da dan kunna da warware ake bada wata tana yiwa ta wuto babu dan kunnan babu warware a cikinta sau da haka kenan a lokacin falon ma tsara ila manzili lokacin da ya tahi gida ya ta zainab sai zainab ta zo gidan shi imra'atu bin mas'udin ba tsar ibn mas'ud wannan yana nuna halaccin mace za ta iya huta wata bukata an ta nemi izini ta tai ba sai da mijinta ba akwai wanda za ka ga shi duk inda za a je ka ce dan tsini shi zai dauko ta a moto kuma yana jira ko ta ida abin da take ta fito a tafi ka gani ya kace dan tsini dan tsini shine mai wannan wata mata ce ta ramu dan tsini ya hana ta bar ta hutawa daga daki kuma in ba kuwa ta shigo sai zo da kujera zauna gefe dai shekara wajen biyar tare da shi shi da irin da ya samu matsala ba ta ganin rana ba ta ganin rana ta irin da ya samu matsala in ba kuwa ma kai sai zo da kujerar shi zama gehe yana jin me za a ci a gani to su ne za ka ga hei da jira mace take wuta wa hei da jira mace take wuta shi ne za ka ga wasu matan sai su rikici wai ta mace ce ita ma ake mata wani aka ce da ta je maka sai ta haukaci sau da babu hutawa ba ta ga jama'a da wannan zuna san da aka je haya ta ga wannan abin kawai za ta ce ko mutuwa ce mara yanzu ne da kiyama ce aka tsira kuma kowa da fararen kaya kaga da ta sauka ta kowa da fararen kaya sai ta tunanin kamar kiyama ce aka tsira kaga Allah kare mu shi yasa dai addini aka tsananta an halaka halakal mutanatun halakal mutanatun halakal mutanatun ko abin da aka hana wa karna fi biyu kuna wala tabarajuna tabarajul jahiliyyah kun tsajira jin in za a huta kuma ka ayi tabarruji ta tubabin da dalilin amma ba ka hana mace baka ce kowane irin abu da zumunci da rai akwai wanda ko mutuwa aka yi ko mi aka yi kawai ba za ta huta ba kuma in ta riga ta huta hallon matsala duk abin da zai faru kawai shi bai yarda ba ta zaman to ta huta ta yi ya tumra tumra mas'ulin tastazinu alai tana neman izini shiga wajen manzana sassan faƙila ya rasu da na hadi zainab aka ce ga zainab nan faƙala ajin zayani wacce ce cikin zainabobin in ka zo ka kenan ana son ka bayyanar da sunanka cewa wane wane kamar yadda wani ya zo ya sallama hadisi cikin adabul mufrad aka cewa ya ce ana ma ke ce ana ana kaga kenan baka ce wane ka ce wane kaza wannan kuma yana nuna muhimmancin kenan alkunya lakabi kaga shi yake bambanta tsakankanin mutane faqilan mar'atu ibn mas'ud sai aka ce matar ibn mas'ud faqilan mar'atu ibn mas'ud sai aka ce matar ibn mas'ud ala na'am idanu laha sai ce ku yi izini ta shigo fa adina laha aka mata izini fa qalat sai ta ce ya nabiyallahi wannan ya nuna kuma in ka zo lalle labudda neman izini يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى يكون مؤذن باي halitta kawai ka zo ka danna cikin gida bayan sallama dole akwai istiqsani in amma izini ka shigo wa in kila lakum irji'u farji'u an haka ce koma kuma ka koma ko ga ga shiru kai kai alamun ba a bukatar ka shiga ana cikin wani uzuri in ma gidanka ne kai sallama kai wata alama da take nuna zaka shigo ba shigowa ka sallama ka ba ko kuma dira irin ta munafuci sallama karshe go ka ji daya saboda dama wai kana son ka ga wani abu ka hana wani abu so kake dole sai ka kwankwalo sai ka ce dai mala'ika kaga wannan kuskure ne da adam ba musulun da kai ai ba ba raqib bane akan mutum saboda kawai ka gaya mata umarni ka hana ta abu shikenan amma duk wanda ka ce sai ka ma tatabbu'i ai sai ka gano aibin shi wannan kuma ya zama tatabbu shi kuma wannan ba shi da kyau faratu ana tasaddaqa bihi shi yasa zaka ga yawanci ake samu yayi kaga mutum misali ya hana kowa shigo yayi kaza sai duro kai ka gani wai dan ya sanda kan ma aje ko ta tazo ta lade in ya shiga daki ta fita to yanzu sai bari sai ya zo dab sai ya sallama sai ya faɗo duk dan ya ga abin da ya hana kenan ayi bala'i kaga wannan kuskure wannan kuskure ko kuma akwai wanda sai ya lade kashi kunnen ya ji ana zance da sai kashi kunne ya ji menene macen da ta shigo take to waya saka man azaga ila kalami qaumi wanda ya karkata kunne yake sauran magana mutane ba zo su fa fi uzani al alif yawm al qiyamah za a dura mai na taccen dalma a kunnen shari'a al qiyamah baka da dama wannan ko ka dauki wayar matar ka kai ta bincike wai dole he ka gano yanzu so kake he ka gano wani kuskuren kuma kana binciken tana da wani alakan su da dangin su wani abin su usariya din sirrin wata ƴan uwarta ko wannan kuma ka dauko ka je sirrin mutane to me zaka ce kuma akan wannan kuma kai yanzu a dauko kai ta ma ta tabbu'in ta dauki ta kan kuma ayi bala'i yace an dauki ta an dauki wai an yi kafa ka gani to kaga wannan kuskure ne kamar yadda wani lokaci na ga wanda iya na cewa waji ka dauki wayar matar ka kai bincike ko mine ne ya wajabta mushi ya bashi dama wannan abu kaga ai tasabbu'i ne tunda ba wai ba sirrin da bane kare ba akwai na babanta akwai na kaza tana yi akwai sakon babanta sakon ma'ayyarta sirrin ɗan uwarta wanda bai kamata ba ka ci sirru ka gani fa azina laha fa qala ya nabi allah innaka amarta al yawma bis sarqa yau kai umarna ay sarqa wa kana indi waliyin li ina da wasu mundaye nawa waliyin li wasu mundaye nawa ko kuma kayan kyalkyali nawa faratu ana tasaddaqa bihi ina nufin zan yi sarka da su fa za amma bin mas'udi ibnu mas'udi shi ko ya annahu waladuhu ahaqqu min man tasaddaqtu bihi alayhi kenan ni ma ina son zai sarka da wasu kayan kwalliya na sai ibn mas'ud yake ga shi da dan shi ai tun da su talaka ne kuma sarakan nan ta alheri ce zani su suka yi cancanta amma fa qala nabi sadaqa ibn mas'ud fa da ibn mas'ud ya gaskiya zawjuki wa waladiki haqqu man tasaddaqti bihi alayhi mijinki da danki su suka yi cancanta kuma kika ba su ai indahum sadaqa in kuma kina ga zai ciyar rake to kuma wannan ai kuma wajibi ne sabke miki yanzu rake ga bashi ta shiga hannun shi ya zama sadaka da ya ciyar rake kuma wannan da ba wannan kaga shi ma na nuna kenan mace dan ta dauki sadaka ta ba miji ba laifi bane kana samun wanda sai ka ga miji ta ke ta yana can yana hawa man wahala sai ta tara wasu kudin ta sai ta sadada sai ta tara sai ta sadaka gehe inuwa giginya amma kuma duk wani ta abin da yake na gida babu abin da za ta dauka da baya kuma wannan yana nuna mahimmancin kaga sana'a ga mata da kuma neman abu kaga nan gurin mace ce wanda take da sana'a take ayyuka kenan mace tana da wasu uzurkan ta dole za ta dauka ta bada abin ta daban kin yi ne zaki sarka yace to ni ma ku ai mabukaci ne abin kike na ki dauka ki bashi haka dan wannan kuma ya nuna ba sarkar wajibi ba sarkar wajibi ba za ka ba danka ba ka gani ba za ka ba matarka ba ba za ka ba iyayenka ba waɗanda wajibi ne dama ka ciyar da ai wannan kuma mu'amala ne saboda ai kaga arjal qawamuna ala nisa bima fadalla ba'dhum ala ba'd su kuma mata dabi'a su ce kafin wannan ɗabi'ar su ce wannan abu mafi yawa aksarin su suna da wannan shi yasa ma ka ga yamma zala sallallahu lokacin da ya faɗi abin nan sai ce anna wanda ya turna la'ana ka gani wa ya turna al'ashir ka ga yana da kufran al'ashir nasu ka ga wannan abin yana ciki wanda kai kai mata ma wanda kai kai mata ma walau ahsanta min walau ahsanta ilaiha da kaga da za ka kyautata ma ɗayar su tsawon zamani sun mara ta minka shi an alama ra ta minka shi an da khairar kasu kaga za ta ce kai ba a karuwa da kai ba taɓa karuwa da kai ba ba taɓa bu ganin alheri tare da kai wannan wa abin da ka mata tsawon zamani to ina ga kuma abin da ka ɗauka a baka to da ke ɗabi'ansu ne wannan kenan dole in kuma misali dama ka shirya ma abin ai ba laifi ba kenan ka ci dama ka san cewa dole wata ran sai an fito da wannan magana kamar misali a ce ramce ma ta baka kaga dole sai dai ta zama ita kadai akwai da yadda ta ba da ramce da ranar da kace za ka armo wata to kuma an shiga tashi hankali sai daga to kenan ka zaka da shine ka ga ai ta balaki kuma in kana ban ta bashi dole sai ka biya ta bashi wannan ba za ka biya ba sadaki ka biya in ba haka ba kuma to za ka yi ta ganin wulakanci kai dai ka san mace ba za a armo mace ba to kenan da kudin ta za ka je ka armo wacce shi ne kenan ba a wannan bane ya halitta mace da ba mutum ya amsa sai dai kawai ya san kuma da wannan za ta iya mishi wannan gori kin kenan ya shirya ma abin shi bane da nan ka gani ne in ta dawa abinci gonin daɗi yana ci yau da gobe gobe to ba tara kenan sai da zaman to abinci an cin shi da bacin ran lokaci ya yi ba sai mu karo na rikan da sai mu yi wannan tallafin na ha aiki a aiki go eh to aiki shi ma ai babai ne na halak shi ma babai ne na halak tun da ai kaga zamanin wancan na shehu madiyana ba ɗiyan shi bane ba suke tahiya suna ayyukan na bar ruwa da abin nan sai dai kawai abin da shi aiki sharadi ne gare shi yana da sharadi kau ka a samu istilafi tsakanin maza da mata saboda istilafi ko a ma'aikata ko a jan ma'aikata haramun ne kar a samu bayyanar da a kwalliya saboda wala tabarrujuna tabarrujul jahiliyatul ula shi kuma ko a ma'aikata ko ba ma'aikata ba wannan kaga shi ma dai haramun ne kar a samu sa turare saboda masallaci ma an ce wala kharjuna tafilatin kar ta zo za ta fita ma'aikata ta yi kwalliya ta yi ado tuwa za ta ma kwalliyan da ado ko wanka za ta yi amma zancen ado da shaye-shaye wannan bai taso ba za ta je ma'aikata shi ma wannan saboda masallaci ma haramun ne ta zaman to ta yi wannan abu كأتى مع الخضوع بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض shi kuma wannan ko a gida ko a wajen gida kaga shi ma dai wannan haramun ne kar ta je ta rinka kashewa murya balantana ma ta rinka tahiya ta yanga ta shiga nan ta wuta nan tana yanga tana abubuwan da bai dace ba wanda mijinta ne kawai a duniya kamata ta yi ma wannan abin kaga wannan shi ma bai kamata ba ya zamanto duk wanda za ta yi amalan da niqabi da abubuwa da safa ta hannu saboda za su alta muna matan fasaluna min wara hijab babu zancen dama musafaha babu zancen kuma hulwa kar ya zama zuwa ɗakin da take ciki ɗaki ne kawai wani zai shigo su yi wajen awa biyu da shi ana ta hira tare wanda ma zai shigo sai an bashi dama zai shigo daga ita sai shi la yaqul wa rajulun bi mar'atin illa kana saluhuma shaytan kaga duk karfin imaninsa ko kan kanwan maryam ce alaihi salam aka ce kar ta kafe ta da wannan in kuwa suka zama sai wannan shidani zai zama na uku kuma kaga wanda suke da karfin tsoron Allah an samu kulwa tsakankanin su da mata kuma sharri ne zaman to ya biyo baya to balantana wanda yake kawai haka ba za ka ce ba ita ita ce wannan kuskure ne shi ne abin da ibn hazam a cikin tsaukul hamama fil ulfat wal ulafa ya kawo na na na abin nan wata malama daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke sun yi fice da ilimi da addini da abin da sai bulaguran aikin hashi yana ba da misalin rauni na mace lokacin da ake samun wasu talatin da wannan kenan waɗannan abubuwan su ne shiru cikin wannan kuma dama wala yadu da an yi fara fi'ila na ta'alam hukumar mahaifi shi da musulma musulmi ko me yake yana neman mai shara Allah kin samu aiki dole za ki tambaya aiki kaza akwai aiki da ya halitta musulma sai akwai aiki da bai halitta ba musulma sai shi wani abin kankan mu ne kawai dama abin kai musulunci bai baka dama kai ba saboda akwai cin karo da musuluncin ka sannan kuma ya zama to akwai bukata saboda ita dole yi mata aiki kaga wadancan matan suka ce abu na shekun kabir kaga akwai wani dalilin da yasa mace ce tana da kallo marayi babu wani wanda zai rike mata waɗannan mijinta ya gamu da jarrabawa misali janyo ciki ko na makamanci haka misali baban ta tsoho ne ba su da abin da nasu kaga duk irin wannan yana iya jazawa ya zama to mace ta zama to ta yi to irin ayyukan da suke na mata karantarwa ne abin da ya shafi likitanci ne da abin da yake da alaka da su mata duka wannan kenan shari'a ba ta haramta mata ba wannan ya danganta da macen da za ta yi aiki ita ce za ta je ta samu malaman da suka waye ma ilimi na addini ta gaya mata wanda take so ta tsira da addinin ta ya wanda kuma dama bai damu da addinin shi shi ba ruwan shi kawai halaka abin da ya faɗo hannun shi a maza da mata ko wannan duk kana samun wannan abin sai ya gaya miki ga handa za ki kare mutuncin ki aikin ki albarka kuma ki albarka zuriyar ki ta yi albarka kuma ki kukuta wajen Allah subhanahu wa ta'ala yau sai mu bar fahimtun da cinye lokaci abinda muka faɗi daidai allah tsara mu da allah gafarta mana kusakuran mu ya rabbal alamin ya ba mu ikon yin komai domin sa ladani na wannan masallacin da tijo alhaji ali musa shi cikin addu'a in mu na alkhairi allah ba shi lafiya ubangiji ya yi mushi allah saka fara gare shi allah subhanahu wataala ya yi dukkan wanda ba su da lafiya allah subhanahu wataala ba su lafiya ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف عليك وعلى سائر مرضى المسلمين اللهم اشف عليك وعلى سائر مرضى المسلمين اللهم اشف وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك من كل خير نسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت نسال عليك ربنا ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك